إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wata'ala ya kaddara haɗuwarmu a markaz ahadu suna da jama'a wanda ke angol karkada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna laraba 18 ga wata na shawwal hijira shekara 438 wanda ya dace da sha biyu ga wata na bakwai shekara 2017 yau insha Allah za mu yi darasinmu na alwajiz fi aqidatin salafi salih alwajiz في أكلة سلف الصالح آه وانا درس مننا قوم شادع درس مننا قوم شادع آه زام تاشي الركن الثالث rukunina uku daga cikin rukunan imani bayan yi bayani akan imani da Allah imani da mala'iku sai imani bilkutub ya ce al'imani bilkutub imani da littattafai mana Allah subhanahu wa ta'ala ya sabka da littattafai daga sama ya ce ahadu sunnati wal jama'a yu'minuna wa ya'taqidun i'tiqadan jaziman anna Allah azza wa jalla anzala ala rusulihi kutuban fiha amruhu ونحيه ووعده ووعيده وما أراده الله سبحانه من خلقه وفيها هدى ونور قال الله تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ونشين مغانا كتبه سكا قرآن ya ce ahalus sunna wal jama'a ahalus sunna wal jama'a yu'minuna wa ya'taqidun suna masu yarda suna masu kudurcewa itiqadun da kudurcewa wadda take yankakka mana wadda babu shakka cikin ta sun yarda da cewa annallahu azza wa jal sai da cewa Allah mai girma da buwaya anzala ala rusulihi kutuba ya sabkar da littattafai ga manzanni shi wannan littattafai fiya amruhu wa nayuhu a cikin wanda tawon yake da umarnin Allah da hani na Allah wa wa'aduhu da alƙawari da Allah zai ba masu biyayya wa wa'iduhu da wa'idi na azaba ga wanda ya saba ma Allah wa'ad alƙawari da sakamako na alkhairi wa'idi narko na azab wa ma aradahu Allah subhanahu min khalqi da dindai a cikin littafin wannan yake da duk abin da Allah ke nihi mai girma da buwaya ga halittar shi wa fiya hudan wa nur wannan littattafai akwai shiriya kuma haske ne ya ka fadar Allah subhanahu wata'ala qala Allah ta'ala amana ar-rasul bima unzila ilayhi min rabbih wal mu'minun manzo ya yarda shine imani ya yarda da dukkan abin da aka sabkar daga wajen ubangijin shi walmuminun haka masu imani su ma sun yarda da dukkan abin da aka sabkar daga wajen ubangiji kullun kenan da manzan da masu imani kowane a cikinsu amana billahi wa mala'ikatihi ya imani da Allah ya imani da mala'iku na Allah wa kutubihi ya imani da littattafai da Allah ya sabkar wa rusuli haka ya yarda da dukkan manzannin Allah wani shine hujja kan haka yace wa anzalallahu wa anna Allah anzala kutubahu ala rusulihi li hidayatil bashariyati jama'a Allah mai girma da buwaya ya sabkar da littattafan shi ga manzannin shi don shiryar da al'um da mutane gaba daya don shiryar da mutane gaba ɗayansu ƙala ta'ala aliflamra kitabun an zannahu ilaik لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد وأن سورة إبراهيم آية تهركوت ya ce wa annan la'a bayan magana allah mai girma da buwa ya sabkar da littafin shiga manzannin shi don shiryar da mutane gaba daya ya kawo faɗar allah subhanahu wa ta'ala alif lamura kitabun an zanna hulik wannan littafi na alƙur'ani mun sabkar da shi zuwa gare ka litukhrijan nasa min zulumat dan ka hudda mutane daga duhai ilan nu zuwa ga haske na musulunci yin hakan bi izinin rabbihim da izinin ubangiji su mahalicinsu shi ba ka izinin wannan kira zuwa ga wannan littafi ka huddo mutane daga duhu zuwa ga haske ka kiraye su ila siratul aziz alhamid zuwa ga hanya ta mabuwayi kuma abin yabo Allah kenan yace wa min hadhihi alkutub daga cikin wannan littafai da muke magana wajibi a yi imani da su ya ce allati sabata fil kitabi wa sunna littafan da ya tabbata a ƙur'ani da sunna kenan tabbata sai ya tabbata a ƙur'ani da sunna ya ce wal ƙur'an al-ƙur'an wal taurat wal injil wal zabur wa sufi ibrahim wa musa وأعظمها التوراة والإنجيل والقرآن وأعظم الثلاثة وناسخها وأفضلها على الإطلاق هو القرآن العظيم يجي وانا للتوان سكا تبتا القرآن دا سنة أتكي أكو القرآن أكو التوراة أكو إنجيل أكو زبور أكو سوف إبراهيم أسونا لابارز تبتا القرآن دا سنة wa azamuwa mahi girman wannan littattafai attaura da inji da alkur'ani a cikin tattaunin asabukar asan gaba daya attaura inji da alkur'ani yace kuma a cikin ukun wa azamun salata mahi girman ukun wa nasikuwa wanda ya shaye hukumcin waɗancan da suka huce ya ci gurbinsu wa fadalwa alal talaq wanda kuma yayi dukkan wannan da tawayi ma'ana saki ba kaidi ba wannan kun ba wannan kaidi yayi su gaba daya shine wanne ne yayi me shahewa mai fadala shine alquran alazim ya tabbata a ruwayoyi ingantattu fata albani cikin sula sahiya nashi ya tabbata da wannan ruwaya cewa annabi sallallahu alaihi wasallam iya bayani wannan littafai an sabkar da at-taura daya ga wata na ramadan aka sabkar da at-taura daya ga ramadan an sabkar da an sabkar da littafin ibrahim sufi ibrahim daya ga ramadan su aka sabkar na ibrahim daya ga ramadan an sabakar da attaura shidda ga ramadan an sabakar da zabu sha uku ga ramadan an sabakar da injila sha takwas ga ramadan an sabakar da ƙura'ani 24 ga wata na ramadan kusan ƙura'ani ya sabka daban-daban akwai sabka daga lolin mafu zuwa baitul izza kuma ta yi da kullum daga baitul izza zuwa zuwa ga duniya wannan shine ma'ana kamar lokacin da aka ce an sabkar da kina wa'annan littafai an haka ne a duk da ina ga can a ruwaye injili kince 18 ga wata zabura ce injili 13 ga wata zabura ce 18 ga wata na ramadan wannan da ya tabbata kan haka kuma sai yake cewa ta ruwaya na utitu makanin taurat a sabar tuwal ومكان الزبور المعين ومكان الإنجيل المف... أنا المثاني وفدرت بالمفصل يتي الله سبحانه وتعالى يا هي معنى يكتا أم أم باني كمبتشن التوراة سبعة طوال القرآن su suka ci wurin a taura kai na ƙura'ani shi kadai wannan taura da muke bayani matsayin ƙura'ani ya ce kambacin a taura gaba ɗaya a ƙur'ani ya ga da kusa ba tuwal su ne aka ba da kambacin a taura ƙur'ani daga bakara mai agbaja ce sabar tuwal surori bakwai mamaye tsuwa ƙur'ani shi ne bakara ali imran nisa'i ma'ida an'am a araf akwai saɓani kan yunus ce za a ɗauka ko ku amfal da bakara da tauba don kamar sai ibn jubair iya ga kurin yunus ce akwai masu ganin saboda mai yasa saban da ake amfal da bara'a tauba sura guda ce ko biyu ta amfal saban kawai haka amma da shi zai kenan shi sai jubair da kan cewa ta bakwai kisu kun yunus ce a sura daban daban daban to wannan kenan su ne surori bakwai to wannan sura bakwai ita ce kambacin a taura gaba daya ya ce an ba da kambacin zabur al-ma'in ma'in daga kenan ya ka cewa da kawuce da kawuce kenan yunus abin da ya gaba mace ga daga amfalkin ce abin da yi har ƙarshen sajada har ƙarshen sajada shi ne ma'in an ce ana musu sunan saboda ayar ta ɗari zuwa kusa ɗari da haka daga kenan a ƙarshen ƙarshen za mu ce muhara daga amfal an ɗauki yunus ko ko an ɗauki tauba da amfal a ɗauka daga yunus zuwa ƙarshen sajada shi ne alma'in almasaniwa ya ce kuma ita kuma injil an bani almatani kambacin inji wace ce almatani daga harkon azab zuwa ƙarshen hujurat ne ko ku harkon kaf ake zuwa harkon hujurat ko ƙarshen ta harkon kaf daga nan da ya kana fasa ɓanin kan magana wanne ne mufassal al-mufassal kenan daga tun daga ƙarshen harkon azab har zuwa mu ce kaf shine almatani wannan shine kambacin injili ita kenan kuma an yi hita nake dukkan su gaba daya gabakin su kenan ko to ni haka ban kari inda qur'ani ya sauran da al-mufassal kenan daga kaf zuwa ƙarshen qur'ani kenan wannan na ya kanta da kenan qur'ani matsayin at-taura ga duka kenan sabatu walkin sun doci kambacin at-taura da yawanta mun ana ce yana jaki nawa ne alfadari alfadari nawa 80 ko nawa jaki alfadari 80 take wai wani kayan ta to ne hira ce kare a takaice ne ƙura'ani shi ne mahi girma na fadala al-tilakun a kan sauran littawan wannan gaba daya ya ce bayan ya magana cewa kenan ga littawan da allah ambata wannan su ne nasu ya zo a ƙura'ani da suna za mu ce littawan da allah sabkar wannan su zama ambata a taura zabur injil al-ƙura'ani sufi ibrahim su allah ya ambata mana littawan da sabko su muka sani yace walama takaffala Allah subhanahu bi hifz shay'in min hadhihi al-kutub hada al-Qur'an Allah subhanahu wa ta'ala bai doki ba yaunin kiyaye wani littafi daga wannan littattafai kamar yadda ya doki yaunin kiyaye al-Qur'ani inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun sai yace inna anzalna at-taurata فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استنفذوا من كتاب الله Allah ce in shi Qur'ani ya ce mu muka sabkar da wannan littafi kuma Allah ce ya dauki yaunin kiyaye wannan littafi amma su wancan sai ce ya ba mu labari inna anzalna taurat Allah shine ya sabkar da at-taura sai ce fiya hudan wa nur a taura akwai shiriya kuma haske ce يحكم بها الذين يحكم بها النبيون الذين أسلموا النباوة والسكة ميك أوية قدوكو كن الله سنة حكمتي دا التوراة وسكة حكمتي للذين هادوا قوانت سكة ميك أوية قلتها التوراة ما إيمان كنتا هيتشا والربانيون والأحبار سما ربانيون ناتا ربانيون malamai ga ilimi kuma ga ibada wala habar kuna ce malamai bas bas kenan ba siffa ta magana yawan ibada ala kullu halin kenan dai kenan su ma malaman masu bautar su ma suna hukunci kenan da at-taura ita me ita me ma yace bi mastufizu min kitabillah dan aka ba su kiyaye ko kula da littafin Allah wa kana alai shuhada kenan su ne aka ba su kukula kai lalaci kenan a rasa ne kenan kenan an ba su kulawa da ka alalata shi amma ƙura'an ya ba hannun Allah ki eh shi kan zaka da kan shi ƙura yace kenan wala mata kafala Allah subhanahu bi hifz shay min hadhihi kutub Allah bai girma da buwaya bai doki ba yaunin kiyaye wani abu daga wannan tawai adal qur'ana banda alqur'ani bal ustufiz alaiha alhabar wal rabbaniyun Allah ya ba wa'annan masu bauta ko malamai nasu su aka ba kulawa da shi lakinnahum lam yuhafizu alaiha amma ba su kiyaye ta ba ba su iya ba wa ma ra'awa haqqa ri'ayatiha ba su kiyaye ta ba hakikanin yadda ya kamata su kiyaye wannan littafin Allah fa hasala fiha taqayyurun wa tabdil fada'at usuluha wa ghuyirat hakamuha wa awwalu hadhihi al-kutub tahrifan at-taurah yace ma ra'awa haqqa ri'ayatiha bisu kiyaye ba litattawan na Allah ko littayin na Allah haƙiƙanin yanda ya kamata su kiyaye shi dalilin haka fa hasala fiha taghayyurun wa tabdil sai aka samu canzawa da masanya za a sai wata aya ma da wata gaba ɗaya aka wata kamar da asa na zaku labarin an ce ai sarki kaza kin kaza ya kawo kaza kun an rubuta abu da yawa kurin abu ne sabo ma za a zo kuma da hulci daga wajensu wane ne kawo wani abin ya kara wani akwai abu a ɗan kuskure ma a ɗan canza ma shi kira an samu an samu can jirkitawa da canzawa fada'at usuluha sai asalin wanda Allah ya sabkar kin he ta bacci eh ta toza ta ban ta bacci wa guyirat aka canza akamuwa aka canza hukuncin da yake cikin ta ta asalin wannan shi yasa kenan suka shiga cikin halin rudu kuma rudun su yan wa a bayyane yake da hurucin su dan da injila ce injila wacce ta matta yohana ta marcos kuma ci ga jago eh wacce ce a ciki kenan su ma wannan sun yarda ita kanta ta tushen ta yarda da at-taura injil to wacce ce ta Allah mushkila kuma take suke samu wannan hudun da suka yi huruci duka injil ce kuma sun yarda su suka amince da su amma babu wanda daya a cikin su take daidai da daya ko rabin ko ce daban take abin da ke cikin nan daban ne da abin da ke cikin nan daban ne amma maki annabin ɗaya ne kuma ko ta ta isa ce shi allah ɗaya ne ga littafin da sabkar wani shi ka tabbatar ma da ruhu da suke ciki muna tattauna da wani pastor wani na kirista shi na kawo shi magana zan tambaye ka da farko nace mishi shin allah iya magana biyu ce a'a ya ce bai magana biyu ya ce yanzu to tun da bai magana biyu ka ta ce yarda ya ce to yanzu zan tambaye ka injila na bada kurci hudu ya jero musu na ji yanzu ka tabbatar da wannan hudun kowace akwai abin da yake cikin nan nan ya ture abin da yake cikin nan bista hiyar da ce eh to zai tambaya ka a cikin wannan wace ce ta ta Allah shi zabura me kake ni me kake ni a wajen ka nace a tambaya ka nayi wace ce ta Allah ka ga mun ta Allah a ciki to kai ka kai baburon masu nan yawa ka kai ka kai baburon masu nan zaka magana ka ce kai ka san ka kai baburon masu nan taura ko kuma kai baburon ina na gargajiya ka kai malam wani wai ka mun baburon ma to abu ne wani a hili ne a ko rubu amsa kina ce to a cikin wace ta Allah dan yace ba wannan ce to wannan kenan a cikin tabbas ba wani suka tayyata dukkan tsaban su kowace abin da ke cikin nan ya saba da abin da ke cikin nan wannan ya karanta nan aka dauke don don abin daya wannan shi ka tabbatar mana cewa suna cikin rudu ba su da ba su da tabbas magana kenan kenan an canza abin abin da aka bincika bayan wannan hudun shi da suke magana bibil an mai bugawa iri-iri sarki wani sarki wani fafaroma wannan ana ta bugawa abin mamaki da ka yaji yaji ma yake sana halin bugawa edition kaza edition kamar da wannan gaciya Ahmad da gaciya edition ta kai dubu dan sai mu kawar da wani wani wani wani wani fadayan ba amurki yace a dauko me edition a cikin dubu ko kawo birar wadda abin da ke cikin nan shi ke cikin nan suke daidai yace na baku amsa na baku na yarda da ku kida abin abin ayyam tsabgabar gabar amurka Ahmad da shi wannan wannan Kristan yace a kame edition birak ba dubu ba kun kusan ta kai dubu da aka buga a kame edition birak wadda za a samu 100% abin da daidai yake da nan matsalar kenan wadda ma suka amince ta hudun ita kanta an sake buga ya sa matsala wajen buga ya sa wani ya kari anan ba akwai nan babu nan sabanin qur'ani wani yaro karbi shekara bakwai kai ce maka ba haka bane ba wasu ne kasar aka sauran fata ya ce maka a shi na kace Allah iya gwada mutane mu'jiza ta Qur'ani kwanaki aka samu wani yaro a Saudiya irin ɗayan alama su zama zama da Saudiya bi cika ba shekara biyar ba hada Qur'ani ba musabaka aka yi ci ta Qur'ani shekara bi ka hudu da rabu akwai wani mana na Nigeria na Nigeria wanda ya zo Nigeria shugaban kasar tare shi na karma abun shugaban kasa ka a yi hidin jiki ta tare shi shugaban kasar shi ma shi kai hudu kasa ta gare shi bai kai shiga biyar bayar aka musabaka a jitta ya cika musabaka a isa gida kujerar hawan ya tsora shi kujerar ya tsora shi kan kujera ya tsora kan kujera kai shi ya tsora shi wayawa kuma qur'ani da kai shi kuma ya ci musabaka ba kuma harci ba kenan ka ya kware har da ci musabaka kenan ya kware ka ba abu da kunna abu shekara hudu zai wa asami su shi wanda yana saboda jin hikima Allah shekara mai zawa ya ci mai zawa kana shi mai bi mishi shi ma ya ci shi ma kana shekara biyar sace wannan ake ya cikin mu'jiza ya cikin mu'jiza ta Allah mu'jiza ta kurum mu'jiza ce kurum ta wuce magana wani abu ne na kare mutum wani daga kenan Allah ya kiyaye littafi ko ka bata akwai masu gyara amina wurin jinta e bai tabuwa bai tabuwa yace wanzu wannan shine yace kenan ita wannan at-taura ko injil sun jirkita ta sun lardata tushen asalin ya baci wa awwalu hadhihi kutub tahrifan at-taura farkon wanda aka fara rikitawa at-taura yace wa ahlus sunnati wal jamaa cikin da din kuma ce muna cikin aqidar ahlus sunna wal jamaa ku salafu salih yace ya ataqiduna bi anna al-iman bil kutub as-sabiqa imanun mujmal yarda da littattafai suka huce kayan qur'ani imani ne a jumlace mai da at-taura mai da inji da zabu sufi ibrahim yakunu bil iqrar bihi bil qalb wal lisan zamu huruci da baka zuciyarmu ka za mu tabbatar da shi wani tabbatar wai a zuciya mai yarda ka da ta a taura ko in ji haka harshe mai yarda da faɗi haka nan amma imani bil qur'an amma imani da alqur'ani fa innahu imanun mufassal shi imani ne dalla dalla bayanin shi ya bukata mai faɗi ne akwai ka yarda ba kullun shikenan a'a تشي نا القرآن يكون بالإقرار به بالقلب واللسان واتباع ما جاء فيه وتحكيمه في كل كبيرة متقيرة شيء القرآن ذاك يرداء ذا شيء ذا ذتيك ذا حلشك شيء بالقلب واللسان واتباع ما جاء فيه ذا بن duk abin da ya zo a cikin shi alkur'ani wata hakimi fi kullum kamar wata gira ka hukumta alqur'ani cikin dukkan lamarinka karami ko babba qur'ani zai maseti ya halitta bi halitta ba qur'ani sabanin wancan ba sa maka ba aiki da su cikin rayuwarka maka yarda akwai at-taura akwai injil akwai zabur akwai sun ibrahim amma ba magana ba aiki ko bin abin da yake na aiki abin da yake cikin su wannan shine aqidar ahlus sunna wal jamaa kan wannan da tattawai da aka ambata dan kasan da haka shi at-taura injil zabur dole ta wata gabata mun yarda littafai ne na Allah shi qur'ani mun yarda littafai na Allah mun yurci amma dole mu ba abin da yake ciki kuma yi hukunci da shi cikin karami ko babba wal qur'an al azim huwa kalam rabbil alamin shi qur'ani mai girma akida sunar jama'a cewa magana ce ta Allah ubangijin halittu gaba daya mamallakin halittu gaba daya wa kitabuhu al-mubin littayin shi ne bayyananne wa habluhu al-matin ikira Allah ce mai kwari an karanta Allah subhanahu wataala annabi ya magana cewa qur'ani hablullah igiya ce ta Allah tarfu bi dalla tarfu bi ajikum kamar igiya ce guda haka bangaren ta guda a hannun Allah bangare guda a hannunku kinan rike qur'ani iya baka alaka kai tsaye da Allah subhanahu wataala eh rike qur'ani iya baka alaka kai tsaye da Allah eh kwantaka na kai tsaye yace anzalahu Allah ala rasulih Muhammad bin Abdullah yakhtama bihi alkutuba kama khatama bihi kama khatama bihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala anbiya wa rusul liyakuna manhajan lil umma ومخرجا للناس من الظلمات إلى النور وهاديا لهم إلى الرشاد وإلى الصراط المستقيم قرآني الله سبقد شيء منزنش محمد بن عبد الله ليختم به الكتب يا سبقد قرآني دين يتشك كارشان تتفيد كي سبقر yace ɗan uwa magana sabkarwa sabkarwa da tafi gabayi Allah subhanahu wata'ala mun yi imani shi ya halice mu ya sabkar da asalin babanmu ga wannan duniya da a wani wuri da mamaki da ya kama nan ya alkawalin zai aiko da shirya wanda ya bi wannan shirya shi kenan zai koma gida da babanmu zuwa da kenan ya fi alkawalin zai rinka aiko da saƙo shi ne Allah bai yanki alaƙa da bayi ba bayi da suke yanki alaƙa da Allah Allah iya nan yadda yake alaƙa da mu mu ne muke canza alaƙar mu da shi a samu wasu su yi imani suna da Allah mahalarci mai iko mai kaza kullum suna da alaƙa da Allah kai suna tare da shi da Allah nan babar mu bai kamu ne na ya aje mu da aiko da manzanni sako zuwa gare shi shi zai ga gidan rayuwar mu a masu imani zan masu masu imani shi zai samu mu yi kaza ka ku yi kaza umarni da yake ba mu na rayuwarmu yanzu yan wanda ka ga misali zaka san akwai matsala yanzu mutum ya yarda kana gani a ce yau dan wani wuri kaɗan dan adam yake tura wasu saman duniya ko saman wata kacin kasu sama ko za su yi watanni shin yanzu ka ce duk mai hankali ce wane wannan suke sama su saba umarni ɗaya na wanda ake ba su daga ƙasa ina aka tura su ka ga bala'i sun tsira sun tsira daga nan gidansu ku taba kaza buto kaza da abin suka daga nan hatta da abincin su komai daga nan kasa aka shirye shi da abin su tsara wasu na mutum ya yarda ba ya saba ba kuma ya kowa ya aka saba akwai matsala sai na Allah shi da ya kama nan kama ya samu hanya ba mu dokoki na na rayuwar mu ba bar mu bai na kai nan bai wa yan wa a bijire masa umarnin Allah a zaman lahiya bai wa zaman lahiya a duniya mu samu matsala dole rayuwar ta mata duniya ta gurbata muna son samun tsira da kyakkyawar rayuwa ka yi mutuncin ta lahira ma a nan kai shi sai mun bi tsarin da wanda yake halice mu ya dune ya komi ya kama nan da mu rayu sai mun bi tsarin shi muna son samun kyakkyawar rayuwa ma daga mun bari wallahi babban mu rawa da matsala abada shine tsira ka adam samun kyakkyawar rayuwa bin umarnin Allah mahalicci wannan mutum ne mutum kai banza ne ma ko balle magana Allah wannan ba ni gozar lanka haka ke ji haka mutum ke ce mace ya bijire ma Allah kun kamar shi kuna yi kun ke rayuwa kun ga wani mun ga mun kafirai suna rayuwa kun kamar ba su da wani migije kun haka kun suna rayuwa ne da nake so in ci in sha kurun in yi kaza abin na gada ma bai da bai lissafi akwai wanda yake gida ta ta yi ta shi mana ka san bayan duk wanda ta nan ko ko mun shi kana ci kontrole ko mun shi wani ne dan adam ko ya da ba da shi ya kurun can ka mai da ka ko mi baka zaba mishi eh ana Allah shi da mu dan haka yace Allah ya aiko da Muhammad sallallahu alaihi ya cika ya aiko da saukar da alqur'ani ya cika karshen da tattawai da yake saukarwa a duniya yanzu kuma an kare bai kasa ko ya kare sakon da tayi kullum me bi ya bi mara bi ya bi da kullum an kare kullum an kare yanzu yace ya cika qur'ani da littattafai da yake saukarwa kama khatama bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-anbiya kama yadda ya cika annabawa da manzanni da Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana cika manzan Allah shine khatamun nabiyyin wal mursalin haka qur'ani shine karshen litattafai da Allah sabka li yakuna manhajan lil umma dan qur'ani an sabkar da shi zai zama to tsarin rayuwa na sayti ga al'umma wa mukhrijan lin nas min az-zulumati ila an-nur dan ya hudda mutane daga duhai zuwa ga haske na musulunci wa hadiyan lahum ila rashad qur'ani ne ya shirye da mutane zuwa ga shiriya wa ila siratal mustaqim ya shirye da mutane zuwa ga hanya mai kakatota yace wa kad bayyana Allah ta'ala fihi akhbar al-awwalin wal akhirin wa siratal anbiya was salihin wa khalq as-samawati wal ardin wama fihin وفصل فيه الحلال والحرام ووصول الآداب والأخلاق وحكام العبادات والمعاملات وجزاء المؤمنين والكافرين ووصف الله تعالى فيه الجنة دار المؤمنين والنار دار الكافرين وجعله شفاء لما في الصدور وتبيانا لكل شيء وهدى ورحمة للمؤمنين قال الله تبارك وتعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين يجي وقد بين الله تعالى في أخبار الأولين والآخرين أتجن القرآن ألا ميكير ما دبوايا ياي بياني يوم اللابار ينوركو دين قرشي وسيرة الأنبياء والصالحين يوم اللابار رأيوة وسع النباوة دوس باين ألا نقرأ بند النباوة wa khalaqa samawati wal ardin ya bamu labarin halittar samai da kasai wa ma fihin ya bamu labarin irin abin da ke cikin halittu na samai da kasai abin da ke cikin su wa fassala fina al halal wal haram Allah yayi bayani dalla dalla a cikin alqur'ani yayi bayanin halak ya bayanin abin da yake haram wa usul al adab wal akhlaq ya bamu labarin tushe na ladubba da halayya na kwarai wa hakamun ibadati wal mu'amalat yayi bayanin hukumta hukumtar ibada da mu'amala ta tsakanin mutane wa jazaa'ul mu'minina wal kafirin alqur'ani an bada labarin sakamakon masu imani haka sakamakon kafirai wa wasafa Allah ta'ala fihi aljannata darul mu'minin Allah mai girma da boye a cikin alqur'ani ya siffanta qur'ani gidan ya bayan alqur'ani aljanna ita ce gidan masu imani wan nar darul kafirin ya bayani wuta ita ce gidan kafirai waja'alahu shifa'an lima fi sudur ya sanya alqur'ani shine waraka wanke gyara zukata abinda ke cikin zuciya na kazamta hasada keta munafuci duk da kawurci abin da ka sai mara kyau dan ya tsarkake ta wanke ta wa tibyanan li kulli shay kuma dan ya bayyana da komi abin da ake bukatar mutane wa hudan qur'ani shiriya ne wa rahmatan kuma ra'jin kai ne lil mu'minin ga masu imani yace qala Allah tabaaraka wa ta'ala Allah mai girma da buwaya yace cikin sunan ayat 89 yace wa nazzalna alaykal kitab mun sabkar maka da alƙur'ani shi littayi mana musamman kamar da littayi ci bayanin da kulli shai don bayanin komi na bukatar mutane daki daki wa hudan shiriya ne wa rahmatan jin kai ne wa bushra kuma albishir ne lil muslimi ga masu mai kauya zuwa ga Allah musulmi kenan duk wannan ita ce aqida ta ahlus sunna wal jamaa akan alqur'ani yace wajibu ala jami'il ummati ittiba'uhu wa tahkimuhu wa ruju'u ila hakamihi ma'a ma saha min as-sunnah min as-sunnah min an-nabi sallallahu alaihi wasallam yace ya wajaba wajibi ne akan wannan al'umma ittiba'uhu wa tahkimuhu bin al-qur'ani da hukunci da da al-qur'ani wa ruju'u ila hakamihi da komawa dukkan hukuncin da yake yarda ko da ka samu sabanin shi ta koma na shi bayan qur'ani yace ma'a masaha min sunnati annabi sallallahu alaihi wasallam tare kenan imani da alqur'ani koma ga alqur'ani hukunci da alqur'ani tare da abin da ya inganta na sunna daga annabi sallallahu alaihi wasallam ta iya cewa utitul qur'an wa mithluhu ma'ahu an ban alqur'ani da wani abu kaman alqur'ani shi sunna kenan yace li anna Allah ta'ala ba'atha rasulahu ila jami'is saqalai domin Allah mai girma da buwaya ya aiko da manzon shi zuwa ga dukkan waɗannan halittu biyu na mutum da aljani yubayyana lahum ma unzila ilayhim rabbihim asabkar da shi zuwa gare shi dan ya musu bayanin dukkan abin da aka sabkar zuwa gare su daga wajen ubangijinsu yi musu bayanin abin da Allah ya sabkar zuwa gare su ƙalallahu ta'ala wa an zanna ileka zikira litubayyana linnasi ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkaru shi ma halice ayata abin da hudu yace Allah mai girma da buwa yana cewa wa an zanna ileka zikira mun sabkar da zikir ana alkurani musamman kama da galgadi zuwa gare ka kamar a ce don litubayyana linnas don kama mutane bayanin manuz ilim duk abin da aka sabkar zuwa gare shi ki shi ke bayani tafsirin ana alkurani kuma wala'allahu mai tafakkarun don su tsaya su lura su yi tunani kan abin daga cikin alkurani yace wa ahlus sunnati wal jamaa ahlus sunna wal jamaa yu'minuna bi anna al-qur'ana kalamullahi ta'ala 'ala al-haqiqa hurufuhu wa ma'anihi minhu bada'a wa ilayhi ya'ud munazzal ghayr makhluq takallama Allah ta'ala bihi haqqan bi sawtin masmu' على ما يليق بجلاله وعظمته وكماله وتلقاه جبريل عليه السلام وسمعه من الله جل شأنه فبلغه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتلقاه محمد صلى الله عليه وسلم وسمعه منه وحفظه في قلبه وبلغه صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه الكرام ومن ثم إلى أمته وأنذر به الأمم أنزله الحكيم أنزله الحكيم الخبير بلسان عربي مبين ونقل إلينا بالتواتر الذي لا يرقى إليه شك ولا ريب قال الله تبارك وتعالى وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به روح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين yace ahlus sunna wal jamaa yu'minun bi anna alqur'ana kalamullahi ta'ala sun yarda suna masu imani cewa qur'ani zancen Allah ne maganar Allah ce alal haqiqa mai suna magana magana mai suna magana hurufu wa ma'ani da harafofin shi da ma'anan shi minhu bada'a wa ilayhi ya'ud daga Allah ya faru zuwa ga Allah zai koma munazzalun ghair makhluq qur'ani sabakakke ne daga Allah ba halitta shi aka yi da magana Allah ce kiran ba halitta shi aka yi ba takallama Allah ta'ala bihi haqqan Allah yayi magana da qur'ani yayi magana da lafazin qur'ani haƙiƙanin magana da sautin masamu'in da sauti da ake ji alama yadiku bi jalali wa zamati sautin da ake ji sautin da ya dace da girman Allah da buwayar Allah da kamala ta Allah ba ya kasan shi ba eh daban ne da suka mun shawo sabr basir komai na Allah daban ne yace wa talaqahu jibril alayhi salam wa sami'ahu min Allah jibril shi yasa ya amso da wannan magana kuma ya yi ta daga wajen Allah mai girma da buwaya faballakahu ilin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jibril ya isar da wannan sako zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam wa talaqahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sami'ahu minhu shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya amshi wannan qur'ani ya ji shi daga jibril wa hafizahu fi qalbihi ya kiyaye qur'anin a zuciyar shi kan haddace shi shi ma bayan ya dauka ya kiyaye وبلغه صلى الله عليه وسلم الى اصحاب الكرام annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma ya isar ma sahabban shi masu karamci da abin da ya samu wa min samma kuma daga nan ila ummatihi ya kawo zuwa ga sauran al'ummar shi wa unzira bihi al'umam aka wa al'ummomi galgadi da alqur'ani anzalahu al-hakim al-khabir wanda saka da alqur'ani mai hikima kwararre gwani eh shi ya sabkar da shi ya sabkar da shi da mi bilisanin arabiyyin mubin da halshe balarabe wanda yake bayanan halshe mai fasaha wa nukila ilaina bitawatur wani qur'ani ya zo mana ta hanyoyin da bai wa a dangana shakka ko kada zo gare su hanyoyi masu yawan gaske alladhi la yarqa ila shakk wala rib abinda babu wani shakka ba wadar ko kokonto game da cewa daga Allah yake ya kafa dan Allah mai girma da buwaya cewa innahu mana qur'ani la tanzilu rabbil alamin shi qur'ani sabkakke ne daga ubangijin halittu gaba daya nazala bihi ruhul amin rai ma'ana mala'ika a musa a ruhin jibril kenan mala'ika amintaccen Allah shi ya sabkar da shi ala qalbika ya sabkar da shi ga zuciyarka ya karanta maka har da cike nan li takuna min al munzirin an sabkar da shi zuwa gare ka dan ka zamanto daga cikin masu galgadi bi lisanin arabiyyin mubin da harshe balarabe kuma mai fasaha mai bayyana abin da ke ni wannan shine aqidar ahlus sunna wal jamaa kan wannan aka shafa gurmayya wanda imam ahmad bin hanbal ya zama imam asuna jama'a daga nan ne kan an samu jarraba kwarai masu gana qur'ani ba ci aka lamun lai ne waye harafin shi kaza aka tahira ne aka tabda na azaba shi na ahmad bin hanbal ya tsaya anan ya rike ya rike wuta aka tabai azaba hey a koma yadda shi ba ce qur'ani makalukun ne abinda bai mai kauya ba dai kashin lamarin Allah ya kawo dai waraka aka gano aka koma kan abin da ya hudu sai ya sai ya rike sunan imam asuna jama'a sunan imam asuna jama'a sai kiran sunan na imama wannan abin ne daga tushen wannan abin ne don abin ya shahara a wajen shi aka ce imam al-sunnah jama'a ana ne amr bin hanbal dan shi ne ya rike wuta akwai sauran malamai wasu sun shawiya wasu sun tawili wasu ma sun sa wai wai ta sun yadda sun ce makalukin ne din da bar su ma shi ce aka mai azabar kamar ya mutu aka ce imam kamar idan amur kamar ya ce zan iya jimre ma kashin sarki da bulala ma bana jimre azabar Allah ya ce ina ijimar yamma azaba ta mutum ta bulala ma ban ijimar yamma azabar Allah kun yi kiya da yawa kuma yamma mai sanannu wanda kullum suka kasa wani tawil wani abu dai shi dai tsaya kun ahili ba kun ba kun kun kun kalamun layi ne girma khaluk wajen da aka jan khalifa yi wajen guda uku a na uku ne Allah da ya sa shi ma ya gane daga baya surata mai azaba to wannan shi ne kina suna zama kenan qur'ani maganar Allah ce ku yace wal qur'an karim lam yunazzal maktuban qat tawra shi ba a sabkar da shi ba a rubuce komi kamar a taura na tarar musu sallallahu salam Allah da kanshi ya rubuta a taura da kanshi Allah da kanshi ya rubuta a taura ba Musa gaba daya eh Allah ya rubuta taura da kanshi aka ba a taura aka ba shi ta gaba ɗaya an yi zo da hannu masu cewa jaki a bane alfadari arba'in ko tamanin a hannun shi ya ɗauko ta sai da ya zo ma sai ana bata mulki ya ce falak na alwa ko ya yi da alluna sai alluna ya zo su a hannun shi ba wani magana kayan jaki na wannan ne a alluna aka rubuta mai ta ya zo da kayan shi ya ce ba a sabakar da alƙur'ani ba kamar a taura walam yunzal jumlatan wahida al'adar su da zama ba sabakar da shi ba kuma juma'a jumlata gaba da hatta kuma wajen wahayi ma bai zo ba zama guda gaba ɗaya irin da aka zo da a taura ko inji bal nazzala munajjaman liyufas an sabakar da shi kaɗan kaɗan don a yi sauƙin kiyaye shi ay mufarraqan hasab alwaqa'i yana sabkowa daban-daban gwargwadon bukata wani abin ya zo a sabko kan wannan mas'ala amma iya ba ta kiza amma ana kashi gwargwadon bukata aw jawaban an as'ila ko ko yazo ayin wani wani tambaya wasu aluka ana jibal wasu aluka ana amfal duka wannan ana ma tambaya kan mudu kan amfal kan kaza ka ka jawabi kenan ko yazo ya bada jawabin wata tambaya da aka mishi a hasan muqtadatul ahwal da ko wani abu daban da yazo wani hali ya bukata ka bayyana daga Allah ka sabkar da aya wa fi 23 sana wannan kan ya sabko a tsawon shekara 23 yace wal qur'anul karim makatubun fil lahl mahfuz iya nan a rubuce a cikin lahul mahfuz wata hafazuhun sudur zuciya tana kiyaye shi tana haddace shi wata taluhu kuma tana karanta alsun halshina tana karanta shi wata taluhu alsun halshina tana karanta shi wa makatubun fi suf iya nan a rubuce a cikin littattafai takardu wa huwa suwar mukamal surori ne mukamal bayanin tabbatacce ne a hili yake wa ayatun bayinat ayoyi ne wanda suke bayanannu wa hurufun wa kalimat da harfofi da kalmomi harfi game da kalma fihi muhkam wa mutashabi a cikin qur'ani akwai muhkam akwai mutashabi ba kowa bai ki gano shi sai a koma ga muhkam kin wanda ba shi ba kan shi wa nasikhun wa mansukh akwai wata ayar ta shahe wata wa mansukh kuma akwai ayar da aka shahe eh ta za ta zo mun ta shahewa akwai wanda za a shahe da da hukumcin da harafin gaba daya wani a shahe hukumcin harfin iya na rubuce wani a shahe harafin amma hukumcin iya nan sai suka baka kaman abu da wadannan kaman sun sa zanin zani hukumcin zana da sauransu kenan wannan shine akwai nasu akwai musu wa khasun wa am akwai wanda yake magana ce an yi ta amma ba da kowa ba ke ni da wasu jama'a ko hali kaza aka keɓance da magana kuma akwai kuma da kuma ya gama kowa da kowa wa amrun wa nahyun akwai umarni a qur'ani kuma akwai hani a qur'ani qala allah tabaaraka wa ta'ala innahu laqur'anun karim shi wannan shi ne abin karanta kwamcin ƙur'ani ne mai karamci fi kitabin makanu a cikin wani littafi tsararre la ya masu illal mutaharun ba mai shahon shi he masu tsarki nan ne magana malamai kan mas'ala ta taba ƙur'ani da arwalla babu arwalla kalkashin wannan aya ne aka kai aka kawo wannan aya zahirin ta bai ɗokan hana ɗaukan ƙur'ani a ce heda arwallah ba ta hukumta ka hili menene maganar ana magana innahu la ƙur'anun karim shi alƙur'ani abin karantawa ne mai karamci a ina yake daga ina fi kitabin makanun aka ce shi ƙur'ani iya cikin littayi tsararre wanda ta tsararre dole mafus sai aka ce laye musuhu illal ba mai shahon shi nan malamai na magana suna ce addaminaji da al'akarar mazakur an haka mai a larabci aka yi damiri ne ma'ana damiri misalin a hausa he na ce da isa da zaidu da amar sun shigo he na biki shi uku to na ce da isa da zaidu da amar sun shigo he na biki shi to ƙadar larabci ta da waye a ƙarshe waye na ambata a ƙarshe ya ta kai waye kenan ya mace waye dan amar ne kenan amar ne biki ba ta isa da zaidu haka ne ƙa'idar sai nan da wata abu daban wanda ya kawo ƙari ta kawo ba shi bane ba zai ne ka wani larabci haka ba gana wanda ya zo a ƙarshe na yi bulaguro da na je mai da maraɗi da tawa na yi kwana uku a cikin garin wani da ƙarshe na kwana uku ya koma tawa kenan ana aiki da maganar ƙarshe wacce ita shi a cikin mirin nan ya komawa abinda ba a hili ba kenan kenan nan mai magana kenan kenan nan launin mafus shi ake baka labari la ya mun suna mutaharun ba mai shawar shi he mala'iku ma tsarki eh shi ne kenan ne shi ne kenan eh fi sufu mukarmatun marfu'atun mutahara bi aidi safara ko haka Allah ce shi ne Qur'ani ke shi kawai sufa wannan shi ne dan Qur'ani ko ya taba hila ta hana shi ko Qur'ani zai ce kauri zan bai taba Qur'ani bai taba yasu idan hana shi ne kenan shi ne a ce wannan abun ya koma zuwa ga lal mafus haka abin yake to sun ce nan kaddara wannan abu ne iya ɗaukar ƙur'ani to da ce da musu ba mai shaho shi da ƙur'ani asali na khabarin ya ce lamu sato ba da ce lamu khabarin aka baka na bai shaho shi masu tsarki kuma na dace ake mu zuwa ci mata haruna zuwa masu tsarkin ci aka yi da arwallah ana ne da arwallah ana ne wani bai janaba ana ne musulmi ba kawo ni ba saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al-mu'min la yanjus kenan mu'mini min annabi la yanjus kenan kullum mu'mini tahir ne kenan dan ya kan Abu Hurairah radiyallahu anhu annabi ya cikin ya cikin Madina suka bar annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin gari sai tahiyya annabi da ya juya ga Abu Hurairah an ji ba zuci Abu Hurairah ina ka tayi ka bace bagaran ka bace ya Rasulullahi wala ce gamu gamu da kai ina da janaba ne shi yasa kenan na labe na tsere sai Abu Hurairah al-mu'min la yanjus mu'mini min wala kaza tahir ne kenan haka annabi sallama ya wanka wata ya wanka cikin matan shi ne yanzu zai wanka da ruwan sai rasulullah na wanka janaba ita alama la yajinu ruwa bai ga janaba janaba ba ta shiga cikin ruwa a takaice dai maganar wannan batta hukumta an ba an kawo rubuta da ba an kara ba da wannan kada mun iya dokan hana taba qur'ani hada arwanda wannan ai kai wata biyan bukata sai an nemi karin hujjoji duk da wani abu ne magana sananna a doka da alwallan shi yahi shi aka yi nema amma wai dan an yi harin ba ƙararra ba ne da gaskiyar magana za mu ɗauki wani aya mu fassara ta a kan taɓawa hidar alƙwarla amma da alwala shi ya yi a ɗauka shi ya a karanta amma nan ihtimali ne iya ya ɗaukan ana nihin sai musulmi sai taɓa shi iya ya nihin sai mara janaba wani abubuwan ihtimali ne ita da alakul halin sai mu nemi hukumci daban a wani daban da mun yi magana akan hukumcin hukumcin taɓa ƙurani ko shi ne zana ya ce innahu la ƙur'anu shi wani abin karanta wani alƙur'ani fi kitabin makanun a cikin littafi tsararre alil mafus la musu ba mai shahush illa mutaruhin masu tsarki tanzilun min rabbil alamin qur'ani sabakakke ne daga ubangijin halittu gaba daya shine magana wa qala ta'ala bal huwa ayatun bayyinatun fi sudurin da zinatul ilm Qur'ani wasu ayoyi ne ayoyi ne bayyananu a zukatan wanda Allah ya ba ilimi yake hada cewa yace wa ahlus sunnati wal jamaa ahlus sunna wal jamaa muttafiquna ala hadd suwar al-Qur'an wa ayatihi wa kalimatihi wa hurufihi wa yukaffiruna man ankara suratan aw ayatan aw kalimatan aw harfan minhu أو زاد أو نقص فيؤمنون إيمانا جازما بأن كل آية من آيات القرآن منزل منزلة من عند الله تعالى وقد نقلت إلينا بطريق التواتر القطعي يتي أهل السنة والجماعة متفقون سن اتفاق سن يردا باب ساقاني أو جزء على عد سور القرآن أكان yawan surorin alkur'ani sura kaza ce 114 kaza ake zanu da ayoyin alkur'ani da kalmomin alkur'ani da harfan alkur'ani ana akwai akwai masu lissayin wani hisabu suna ya gama duka duk da akwai sabanin kira zuwa ga wuri zuwa ga wuri suna kafirtar wa yukaffirun man ankara suratan aw aya kalima aw harfan minhu kuma ma suna jama'a suna kafirtar da duk wanda ya inkarin ko mu ce yayin musun wata sura ko yayin musun wata aya ko yayin musun wata kalma ko wani harfi na alqur'ani kuma haka suna kafirtar da auza da au naqas duk wanda ya ƙara wani abu a cikin alqur'ani ko ya rage ko sura ya ƙara harfin ya ƙara mai ƙara zai kahurta wani malami ne irin malaman ƙauye ya zo nan ji sirrin shara to jujin ya san addini sai ya kwanta kamar shi ma ya zaga ya abun shi ya barazana malami ta tsada mala zan tambaye ka yanzu shi qur'ani sura nawa ce ake shuru kamar an an dauke wuta sai ya ce ya da ya ya ya ya ka kokari ya kokari malamu su ne kun ya ce 115 ce cayo uban ka kara dai uban ka kara dai sai uban ka kara dai eh ta 115 ce uban ka kara dai suka ce to su kuma da manzo kiman da yan kawai su shi ko ta shine limami ta suka to juji ma iya mana sanin qur'ani ashe ashe ba ashe ba jahili ne suka ce suka ce bida limanci jahili suka ce limanci yace da ka tuce da ko mishi adabi da ka ce ka tuce ana ka ce ka tuce ana ka tuce ne ka ta hannun da daga limanci da ba su kore fur ba su kore ne ne ka sa hannun daga limanci ta wa mun ga kara dai to shi ɗari sha wuce ya kuskure ta ɗari sha biyar amma ya turza bai a bashi turo mutum ce ya turza ta kuskure ne ko a kai ɗari ɗaya ce ƙara kuskure ne sai dai a ba da ita ba da ita ya ce fayu'minun imanin jaziman arzuna da jama'a suna yarda yarda wadda take yankakka ba shakka kanta bi anna kullu ayatin min ayatil qur'an munazzalatun dukkan aya daga cikin ayoyin alkur'ani kowace sabakakka ce min indillahi ta'ala ta sauko daga Allah mai girma da baya wa qarin nukilat ilaina bi tariqat tawatur qat'i kuma ta zo gare mu ta hanya mai yawan gaske wadda a yanki ba wani shakka ya zo ta domin alkur'ani wanda aka rubuta bayan da Allah mai cikawa iya da rai za sabkar da wata sura ko wata aya ya kira qur'a shi da mai hadace an saukar da aya kaza ku sa ta sura kaza wuri kaza a zo a rubuta haka yabar duniya duk alkowa da abin da ke rashin rubuci hadawa ce ba su hada ba a zamanin shi ba za a ce gashi qur'ani ga mushaf iya raye nan ba mushaf ce gashi komple kowa abin da ke wurin shi ne wani duka hannun shi wani kuma abin da ke hannun shi ne wani jizi daya wani jizi biyu haka yake hannun ko daban-daban musulun lokacin abubakar ne aka samu shawara ta umar ta a gama ƙur'ani da farko gana kashe ƙura a yaƙi imama da aka yi wannan yasa aka shawara gama farko a zo a gama shi aure guda ko a kana shi ya kawo nashi a gama a sanda wanda annabi tabbatar da shi ya rayu wani wacce usman zama gama ta biyu aka yi wanda kuma an kasa matsalar kira'a aka yi gama zama na biyu shi ma to zai bin sabit shine shugaban shi masu rubutun to da ayat da aka sun ga Qur'an ayat da aka ranta ga sahabbai na Qur'a wanda sun kiyaye a kansu wasu a hannunsu a rubuce duk ayat da zai zo shi ne mai rubutu shi ne mai rubutu to amma zai rubuta ayat da zai rubuta ya samu shaida wani aya kowa san annabi ya karanta ta haka ya karanta ta haka ta zo to kun rubuta tun kan tun daga farko haka aka rubuta ba haka shi illa ma kun aka cikiya ma irin su aka ja kuma aka cikiya ma mawzat idan aka cikiya ma wajen wasu wasu masu kan kare su sanar su ba irin zama amma wazat wanda bin mas'ud gaba da ya komo ya zina karam kenan haka aka rubuta kenan sahabbai kowa ya da shaida ga mai rubutu daya kuma zai rubuta kowace aya zai rubuta ya tambaye shi haka take haka take to ya rubuta duka aka rubuta Qur'ani kenan abin da ke babu shakka kowa ya amince da shi shi sai aka samu na ga lokacin namu da kana sai na ga lokacin mu ha kare na ba ta fata ku insha Allah Allah wannan da mata lokacin mai gari Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh